الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبر 25 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 67 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin aqaid shi'a al-isna ashariya su'alun wa jawabun wallafan Abdulrahman bin Sa'ad bin Ali ash-Shasari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yankuwa suka sani muna karkashin tambaya na sha hudu a inda mala yake bayyana mana matsayin malaman shi'a al'imamiyya al'isna a shari'a waɗanda suke 'yan zamani ne dangane da ita wannan muguwar aƙida taso da ke cewa ƙur'anin nan an caccanza shi wai menene aƙidansu da gaske mun ne ji aƙidan ƙudama'u manyansu na dauri wanda su ne suka yi fitsarin da aka kwaba wannan muguwar aƙidar an gano wannan da kyau ko fitsarinsu ne ya zama ruwan kwabin aƙidar to su waɗannan da suka zo shin suna ƙoƙarin su tsarkake ruwan kwabin ne daga fitsarin magabatansu to kuma da menene za su tsarkake za mu ji shin da ruwa ne gare-gare mai tsafta koko da ruwan bayi ne wanda aka yi kwasan masai sai muka ji ɗaya daga cikin malamansu mai suna abdu hussein annajafi yana suka da zagi ga ɗaya daga cikin manyan malaman sunna abu muhammad ibn hazmin zahiri da yake magana dangane da 'yan shi'a suna da ƙidan da bata yadda da cewa alkur'ani littafi ne na allah cikakke ba ya yi wannan magana a cikin littafin shi alfisal filmilal wal ahwa'i wan nihal a nan ne faɗi a ƙidan 'yan shi'a da ke ɗauke da wannan gurɓatar to shine wannan taƙadarin ya zo yake raddi haɗi da zagi da cewa ya faɗi ƙarya ya faɗi sunan malami ɗaya ko ɗalibi ɗaya ko littafi ɗaya mun gaya mashi sama da ɗari a baya haka ne idan ibn hazmin ya yi rubutun ya wuce bai faɗin ba in ma ya tabbata bai faɗin ba bayan ya faɗa to amma yanzu gashi mun ƙara mai cewa a imma ɗinku suka faɗa a cikin littattafanku irin su bihar al'anwar na al'imam al-majlisi irin su alkafi na kulaini da sauran manya-manyan littattafanku irin su tafsirin safi tafsirin sakalaini da sauran tafasir ɗinku a ciki ne kuka faɗi cewa alkur'ani bai cika ba yanzu mun gaya muku littattafan da waɗanda suka faɗa to yaya kuma to shine sai mala ya ce at-ta'liq shi dan shi'a ko dan shi'a baya tuba dan shi'a makaryaci ne barkaji ba ya ce su sun yadda da alkur'ani bango zuwa bango littafin Allah bane kuma ya yadda babu ƙari babu rage a ciki to dan Allah ku zo mu ji a cikin littafin shi yace laqad antaqallahu ta'ala abdu husayn an-najfi Allah ya matsi mana bakin abdulhussein annajafi nafsuhu ya furta baki magana da kanshi min haisu la ya ta inda bai sa tsammani ba Allah ya matsa bakin shi dama ba haka Allah in ba wuce ke faɗi ba Allah ya matsi bakin shi da kanshi ya faɗa bai ma san ya faɗa ba fa'aura da ayatan mubtaratun sai gashi ya koro wata aya ta ƙarya fi nafsi kitabi cikin dai wannan littafin nashi dama mai littafin nashi sunan littafin nashi algadir fil kitabi wa sunnatu wal adab ma'anan wannan shine bayanin gadir da ya zo cikin Kur'ani, bayanin gadir da ya zo cikin hadisi bayani akan gadir da ya zo a cikin littattafan adabin larabci a jizzi na uku shafi na 147 sai ce naqadun wa islahu haulal kutub wa ta'alif almuzawwara wai naƙadi ne da mai da martani game da littattafai da aka rubuta na ƙarya da suke musun al'amarin gadir li abdu hussein ahmad al-ummi an-najafi kunji to a cikin wannan littafi nashi shine sai malai ce nafsi kitabihi littafin da ke musa cewa su aqidansu sun yadda da alkur'ani cib ba inda suka ce ba su yadda da shi ba kuma a cikin wannan littafin a juz'in farko shafi na 425 littafin al-ghadir fil kitabi kifil kitabil aziz a ciki sai ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum bi imamatihi faman lam ya'tamma bihi wa biman kana min waladi min sulbi ila yawmal qiyamati fa ulaika habitat a'maluhum fin nari hum khalidun mun gano wannan da kyau fa ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun wannan ayan da Allah ina alaran momi da Allah akwai ta cikin alkur'ani sai ƙara ayan bai take nan ba إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم ونزل وتزل أقدامكم kaga wannan ayan ma kamar suna son shigar da ita cikin sotu Muhammad ne ne ta ne take kara da irin wannan salan mun gano wannan da kyau ku wai Qur'anin su kenan inda ko dan shi sai mu ce rera mana mu ci ko ƙur'ani ne kai ɗan shi al'alanne ne shi fa ya ce sun yi da alkur'ani ba ƙari ba ragi ba komi a cikin littafin ba a je ko'ina ba wallahi kawai sai ga shaka wannan wala ta'arifan na hum fi lahanar ƙauli wai aliyau ma'akamaltu lakum dinakum yau mun cika muku addinin ku bi imamatihi da imamancin shi shi ɗin shi shiwa shi ali faman lammi a tamma bihi duk wanda bai bi shi ba wa bi man kana min waladi da kuma wanda suke ƴaƴana haka ya kamata ya zama min waladi tsakani da Allah ginin larabcin yanda ya faro daga gaiba da zikir wanda yake wanne can yake magana ya kamata kuma a maida maganan zuwa ga alin ina gwanayen larabci shin yanzu wannan daidai ne kamata yadda aka ce bi imamatihi iltifat anal gaiba ne haka ya kamata ta zama sai ya zama famallan a tamma bihi wa biman kana min waladihi ba min waladi ba daga gaiba ya zama mai ya koma da miri na mukhataba ba ka yi katu kenan da anni da Allah da Ali suke yin Qur'anin kenan jama kun gane misalin ba ka yi kawata ya kasance ba ku gaya ma abdu hussein ya koma ya gyara wannan ƙur'anin min sulbihi a sai zama min waladihi min sulbihi mun gano wannan da kyau ku kuma inda so samu ne sai a ce wabi man kana min waladi sulbihi da ciccire waɗannan abubuwan ila yawmil qiyama har zuwa tashi alqiyama fa ulaika habidat a'maluhum wannan mabata aikin su wa fin naruhum khalidun kuma in sun shiga wata za su tabbata inna iblis akhraja adama iblis ba shi ya fitar da adama min aljannati daga aljanna ma kauni safwatullahi bil hasad ta da shi zababban Allah ne ta hanyar yi mai hasada fala ta hasidu kakku yi hasada fatahbita a'malakum sai Allah ya bata aikin ku wa tanazzala aqdamakum wa tazulla aka damu kuma sai kafanku sai ta zame idan dan shiyan zai karanta in ya kabbarta sallah sai ce mi al-yawma akmaltu lakum dinakum bi imamatihi faman lam ya'tamma bihi wa biman kana min waladi min sulbi min sulbihi ila yawmil qiyamati fa ulaika فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن إبليس أخرج آدم من الجنة مع كونه صفوا مع كونه صفو إن إبليس أخرج آدم من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا تهسدوا فتهبط أعمالكم فتهبط أعمالكم وتزل أقدامكم kai wata zilla qadamukum ya shi'a kada zallat wannan shine qur'anin su muna jiran ku ku riga karanta wannan cikin qur'ani mutumin da yace sun yadda ba ƙari ba rage cikin qur'ani ba akai ko ina ba sai ya faɗi wannan yanzu kun yadda da wala ta'rifannahu Allah ne matsa mana bakin shi kenan na da da na yanzu sun yadda ko ba su yadda ba wa zakara ayatuhumun najafi suna da ayatuhum wanda suke ce masu ayatullahi ayatullahi to dan najaf ne bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wai annabi ya ce shi fa wannan ne shi Abdul Hussein din shi ma yana da matsayin ayatullahi ne fa ya ga ku sani ya da matsayi irin na ayatullahi komeni ne to shi ne ya ce bi an na ha nazala fil aliyu bin abi talib ya ce wannan ayan ta sauka kan aliyu dan abi talib na radiyallahu anu a cikin wancan shafin da wancan littafin duka ya faɗi wannan magana bayan da ya kawo waɗannan awon ya ce a kan al'ayan ta sauka to mu kuma mun duba Kur'ani bango zuwa bango ba magani ba kuma ko kai ba Allah ramma bane ba dai kana zuwa tahajjud ba ka taba jin san da limai ya karanta wannan Allah shi kyauta wanzur ilaihi akhadahu Allah kalle shi Allah ya kaskanta shi yansubul auladi ila Allah yana danganta da zuwa ga Allah ko bai danganta da zuwa ga Allah ba da ya ce mi o man kana min waladi gano wannan ya danganta cewa da Ali da waɗannan a'imma duka 'ya'yan waye shi zake ganin 'yan shi'a suna da alaka da kiristoci yadda kiristoci suka yi da annabi isa ɗan allah ne haka 'yan shi'a suke da aƙidan cewa shi kan shi ali da dukkanin a'imman da suka biyo bayan shi dukkaninsu su mai 'ya'yan allah ne mun gano wannan da kyau ko suna cewa 'ya'yan allah ne wannan muguwar aƙida ce allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa ya ci bi malam ya ati bihil yahudi wan nasara jiyan da ya zo da abin da yahudawa da nasara ma ba zo da shi ba minal mushiriki na daga cikin mushirikai wa gairihin minal mushiriki da wasunsu daga cikin mushirikai fa ya ƙulu muftariyan alallah kirai ya ƙirƙiri ƙarya ga allah annahu ƙala ta'ala wai Allah ce min waladi min sulbihi ila yawmil qiyama ko arna ba su faɗin wannan ba ƴaƴana ne da suka biyo ta tsatsanwa ali kenan ali menene ba ku gane ba wai Allah ne ya tajalli a jikin wa jikin ali sai zama duk abin da ali yayi na haihuwan ƴaƴan shi wa ya haife su Allah ne ko yahudawa ba su faɗa haka ga Allah ba wannan fa ita ce shi'a fa'immatuhum auladullah abinda suke nufi a imman su yayan Allah ne wa min sulbi ali wanda suka biyo ta satsan ali na uzu billahi mina shirki wa ahalihi muna roƙon Allah ya kare mu daga shirka da mashirkai qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa ƙalut ta hadar rahman walada sun yi ƙaryen cewa Allah ya rike ɗa laƙada ji itim shi'an idda lalle sun zo da shakwa kuwa kuwa ta kadu samawatu sammai ƙiris ya tafattar na su kyakkece minhu sakamakon muguwar maganar da aka danganta ma Allah watan shakkul ardu ƙasa ta kyakkece ta rurrubta wata khirrul jibalu hadda duwatsu su guggutsire su murmurgino su daddanne jama'a an da aular rahman walada saboda cewa Allah na da ɗa kuma yin bagilar rahman an yadda khiza walada bai dace zama Allah yana da ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda waɗanda ke cikin sammai da ƙasai baki ɗayansu za su zo matsayin bayan Allah ne laƙar ahsahum Allah ya ƙididdige su wa addahum adda ya lissafa su daki daki wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowa shi kaɗai zai zo gaban Allah wannan ayan na da lokaci tafsirin ta za a yi a kurza hancin ɗin shi a ƙasa mun gano wannan yanzu wannan kun taba jin wannan magana cewa suna cewa a imma ɗinsu ‘ya'yan Allah ne ka zauna ba za ka yi karatu ba ka zauna ba ka san aƙida ba ka zauna ba za ka san aƙidin maƙiyanka ba maƙiyan manzanka da ‘yan ɗakin shi la yi kiyaye subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu